الحمد لله على كل حال وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فصلوات الله وسلامه على من كان الآباء والأمهات والأجساد والأموال له فداء المرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وآله وأصحابه وأتباعه ومحبيه إلى يوم الحساب والجزاء على الأعمال والأقوال أما بعد واتقوا الله عباد الله واعلموا أن من يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهلون من هو بل يعرفونه حقا كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وقال أيضا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ولا شك أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يهاجمون حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ولا شك أن إعلان المسلمين بالتوحيد أزعج الكفار والمشركين ورأوا أن ثمة معتقد يهدد معتقداتهم الموروثة التي عشعشت في عقولهم ويهدد مصالحهم العامة التي بنيت على تلك المعتقدات الباطلة لذا انتصب المشركون لعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاومة دعوته وإلحاق صنوف الأذى به وأتباعه وسنة الله الماضية أن يخرج لكل نبي عدوا من المجرمين يقاوم دعوته ويحاربها كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون أيها المسلمون وبما أن دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم باقية ما بقي الليل والنهار ومتجددة مع كل إشراقة شمس فليس من الغريب أن يكون عدو هذا النبي الكريم ممتد أيضا ومستمر فإن كان لهذه الأمة عدوا في زماننا وإن كان لهذه الأمة عدوا في زماننا هذا فمن يكون غير الغربيين والكفار أخزاهم الله وهتك سترهم وفضح أمرهم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نعم فقد ساهم المفكرون الكفار وغيرهم في تحويل الإسلام إلى دين كريه بغيض لدى العامة منذ الأعوام الماضية لكي تحتفظ بابتعادها عن الوقوع تحت سيطرة القوة الأخلاقية والفكرية للدين الإسلامي ولكن كما قال الله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وقال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إن من المشكلات الحقيقية التي تعانيه الكفار هو عدم, قدر عدم القدرة على إيقاف نمو الإسلام وانتشاره وأن الإسلام ينمو في كل ظروف ومع كل ضغوط وفي كل عصور وربما على حساب الكفار نفسها كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون معاشر المسلمين وإن الخوف من قوة الإسلام المحركة شكلت الدفاع والصراع والمشاجرة وهكذا الفتوحات الإسلامية التي أتاحت للبشرية التعرف على الإسلام ومباشرته أرغمت الكفار على مدى التاريخ وقد هاجموا الدين بتطوير مشروع الألمانية من فصل الدين عن الدنيا للقضاء على الإسلام كما اتهموا الأمة الإسلامية بأنها أمة عاطفية وأن الإسلام إساءة للإسلام وتشويه صورتها وأن من أسباب عداوة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بنظام سياسي وفكر متكامل ينازع نظامهم الأساسي وكذلك في طرق التنظيم والإدارة وفي العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي بنوها هم على الظلم والتعدي والتطرف والأنانية وغيرها فالعداوة لم تزل ولا تزال إلى قيام الساعة قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون رواه مسلم أقول ما تسمعون أيها المسلمون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فبعد هذا المشوار الطويل في بيان مدى عداوة الكفار له بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه فالمطلوب منا به فالمطلوب منا المؤمنين به وبربه شدة التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم قلبا وتقالبا والاقتداء بسنته ظاهرا وباطنا وصرف جميع الممتلكات من الأموال والأوقات والأنفس وكل ثمين في الدفاع عنه ونشر سنته والذب عنه ثم الصلاة والسلام على ثم الصلاة والسلام ثم الصلاة والسلام عليه من أفضل القربات التي تدل على شدة المحبة والاقتداء اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد lalle godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala. muna gode ma Allah muna neman gafaransa muna neman taimakonsa muna roƙon subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya sai batar da shi haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bawan Allah ne ko manzon sa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alƙiyama ya ƴan uwana musulmi a wannan khutba ta mu ta yau juma'a muna 20 ga watan Rabiul Awwal hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara 1442 a kidayen miladiya yau 6 ga watan 11 shekara ta 2020 daidai wannan khutba akan irin faɗi tashi da kariya da ya wajaba al'umman musulmi su ba annabinsu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga duk wanda ya soke shi ko ya tauye shi ko ya kalubalance shi ko ya soki kowane irin abu da ke da alaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun sani cewa adadin tattaunawa a waɗannan kwanaki suna da yawa babu shakka ya dace a ce an tattauna akan matsaloli na zanga-zanga musamman waɗanda suka faru a 'yan kwanakin nan da suka gabata wanda ya bayi zuwa ga yin bore ga gwamnati ya kamata a ce an tattauna akan wannan an faɗi aiboban hakan a shar'ance an faɗi aiboban hakan a hankalce wanda wannan zai ba al'ummanmu da matasan makariya hakanan cikin ababen da ya kamata a ce an yi maganansu irin yadda aka fashe taskokin hukuma aka mai da shi ganima aka kwashi abinci aka kwashi dukiya mai yawa da sunan wai ana zanga-zanga shi ma wannan din ya dace a ce an yi bayani a kansa da haramcin haka da cewa duk wanda ya ci wani dukiya daga cin wannan dukiya ya ci dukiyan haram kuma zai zo da shi ranar tashin alkiyama haka nan cikin ababen da ya kamata a ce an yi bayani a kansu shine irin yadda gwamnatoci suka taskace abinci a lokacin da al'umma cike cikin halin nigas al'umma cike cikin yunwa da talauci su kuma suka taskace abinci wato ainihin taska-taska sto-sto aka ki fitowa da wannan abinci a raba ma al'umma mabukata shi ma wannan ya dace a ce an yi bayani a kansa a faɗi aiboban hakan a faɗi mummunan kuskuren da ke cikin hakan wanda kaɗan daga cikin kurakuran abin da ya faru ɗin al'umma ta fashe ta kwashe abincin sannan cikin ababen da ya dace a ce an yi magana waɗannan 'yan tsakankani shi ne irin hukunkuna da waɗansu suka shagaltu da shi a waɗannan lokuta na cewa wai ana bikin nuna ƙauna ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ranar haihuwansa ya kamata a yi bayanin cewa wannan bid'a ce musulunci bai san da haka ba ba kuma wannan ne alamar da ke nuni akan ƙauna ba ƙauna da soyayya tana zuwa ne a wurin kwaikwayo da ɗabi'antuwa da ɗabi'un masoyi da zama da shi da yawaita salace gare shi da kuma ba shi kariya da salwantar da duk abin da kake iya mallaka na dukiya ko na rayuwa ko ‘ya'ya da mata da duk abin da kake iya mallaka domin mutuncin wannan masoyi ya kubuta musamman dai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai kuma ana cikin waɗannan hali sai ga waɗansu ashararai fajirai sai kuma suka hudo da su kan fiyayyen halitta bi abi ho ummi salawatullahi wa salamuhu alayhi mun san aika aika da mugunyar dabara da kasan faransa ta shirya a waɗannan kwanaki wanda kafin ita mun sani cewa shekarun baya can kasan Denmark ta fito ta tabi mutuncin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ka tsine ma kasan Denmark baya ga ita kasan Norway ita ma ta fito ta yi suka akan fifikon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya tsine musu albarka mun sani cewa a Najeriya ma an yi lokacin da waɗansu a waɗansu ashararai fajirai makiya Allah makiyanmu waɗanda suka ce za su yi taron kidda sarauniyan kyau a Najeriya al'umman musulmi suka koka suka yi Allah wade wannan ya sanya suka fito suka yi suka ga fiyayyen halitta bi abi ko ummi salawatullahi wa salamu alaihi waɗanda suka yi wannan aiki Allah ka tsine musu albarka to daga baya-bayan nan sai aka samu wani malamin makaranta ta ƙasan faransa wanda ya zana katun ya yi mugunyan zane da wato ya aibanta wato wannan zane ya bijiro ma ɗalibansa da shi a cikin aji cewa wannan ita ce hoton annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk da kasancewan baya ga yi wannan aika-aika an samu wani jajirtaccen matashi ɗan ƙasan ceceniya hasken allah ya kai gare shi ya laɓaɓa ya kama wannan kafiri ya danne shi ya yanka shi sai da ya raba shi da rayuwar duniya duk da shi ma ɗin wannan matashi kafirai sun kashe shi daga baya amma muna fatan yana da hanzari a gaban Allah muna fatan Allah ya karɓe shi a matsayin shahidi irin wannan jini nashi da ya zuba saboda kare annabi sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon mishi Allah ya haramta wucin jahannama akan gangan jikinsa Allah ya karɓi shahadansa mu ma Allah ka ba mu irin shahadan da yayi domin duk wani mummuni na kirki yana fatan ya mutuwan shahada saboda irin darajoji da karamomi da Allah ya tattala akan waɗanda suka yi mutuwa ta shahada to wata shahada ce ta wuce mutumin da ya mutu domin kare manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mutumin da ya mika jininsa da tsokansa da kasusuwansa da ɓargonsa ya salwantar da su domin kare annabi sallallahu alaihi wa sallama babu ko kokonto wannan na daga cikin mafificin wato jihadi da shahada mutum zai samu Allah ka azurta mu da shahada to bayan an yi wannan kuma sai shugaban ƙasar Faransa Allah madaukakin sarki ya la'ance shi matukar dai Allah ya kaddara zai mutu akan kafirci ya fito yana bayanin cewa ƙasan faransa ba ta jin ɗari-ɗari ba ta samun wata damuwa domin an soki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ko da ba su yi ba suna ba da goyon baya akan a soki annabin sallallahu alaihi wasallam ko ba sa nadama akan haka ya yi waɗansu kausasan harasa da miyagun maganganu waɗanda suke nuni akan cewa shi mutumin banza ne shi a sharari ne shi tantirin kafiri ne fasiki kuma abokin gaban duk wanda ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ne abokin gaban wanda ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne ko manzansa to hakan ya sanya dole duk wani musulmi wanda yake jin yana da imani ya fito ya bada kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallama kowa a gwargwadon karfinsa wanda Allah ya bashi ilimi ya fito ya amfani da iliminsa ya baza kolin bayani akan ɗabi'u nagartattu na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama aƙidu ingantattu na annabi sallallahu Alaihi wasallama miƙaƙƙen tunani na annabi sallallahu Alaihi wasallama kyawawan shirya da ya zo da su da awarsa da jihadinsa da duk abin da ke da alaƙa da annabi sallallahu Alaihi wasallama domin muna da fahimtar akwai waɗansu jahilai ne ba su gane wane ne annabi ba shi yasa suke tsukan shi amma da damansu sun gane kowane ne annabi sallallahu alaihi sallama sun san shi farin sani sun san shi ma sama da yadda suka san ƴaƴansu da jikokinsu da matayensu kamar yadda alqur'ani mai girma yake cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda suka san ƴaƴayensu na cikinsu duk da kasancewan ko mun fito mun ba annabi kariya sallallahu alaihi sallama a matsayin wajibi to mu fasani Allah ya riga ya kare shi ko mun fito mun nuna kimar annabi sallallahu alaihi wasallama da darajojinsa mu sani fa cewa kimarsa da darajarsa ta riga ta tabbata a sama ta riga ta tabbata a ƙasa cikin mutane da aljannu da tsarrai ga baki daya darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya gabata idan mun fito mun faɗi matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama mu sani cewa tun a gurin Allah fa matsayin shi ya riga ya gabata idan mun fito mun tallata shiriyarsa wannan mu muka ce maki kanmu domin mu ne zai ƙara mu ɗaukaka amma ko ka tallata ko baka tallata ba Allah subhanahu wataala ya riga ya yaɗa shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya zuzuta hakan babu sunan da ke samun tagomashi a duniya kamar sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu musulmin da zai ji an ce Muhammadu sai ya ce sallallahu alaihi wa sallama babu sunan da zaka ji a kowane lokaci ana faɗin ashadu an la ilaha illallah musulmi suna nanatawa ana faɗin ashadu anna muhammadun rasulullah musulmi suna nanatawa face sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zo ta hiya a yi a zo salatin annabi a yi malamai a karatuttukansu su yi masu azi su yi kowa dai yana nanata sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan komin ya wajaba mu tsoratar akan tauye mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mu tsayi da hujja akan waɗancan jahilan mu kuma gabatar da tsinuwa da la'anta akan duk wanda ya nemi fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya dakushe da awasa ko ya fada da shiryan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita mun sani ayoyin alkur'ani mai girma da dama sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ba nashi bane na Allah ne subhanahu wataala wurare da dama a cikin alkur'ani mai girma sun zo sun yi nuni akan hakan dubi dai yadda Abu Lahab ya zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma nan take sai Allah subhanahu wataala ya rama ma annabi yace tabbat yada abi lahabin wata dubi yadda waɗansu mutane suka fito suna hura hanci suna bugun kirjin cewa mu ne masoya Allah sai Allah ce ka gaya musu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in da gaske ne kuna son Allah to ku bi ni ku bi ni Qur'ani ya ce wa manzon Allah ya gaya musu dubi yanda manzon Allah sallallahu alaihi ya dubi kasa a hannunsa ranar yakin Badar ya watsa makafirai amma Allah ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wannan watsawan da kai ba kai ka watsa ba Allah ne ya watsa dubi yadda Allah subhanahu wataala yake tabbatar da waɗanda suka yi mubaya'a ga annabi cewa ba ga annabi kuka yi mubaya'a ba ga Allah kuka yi mubaya'a innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim dubi lokacin da aka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam a gangan jikinsa aka fasa mishi goshi a yakin badar aka karya mishi harshe aka karya mishi haƙori manzon Allah ya fito yana complain yana kokawa yana faɗin kaifa yuflihu qaumun shujju wajha nabiyyin ta ya za a yi mutanen da suka zubar da jini daga fuskan annabinsu su ci nasara Allah ce laysa laka min al'amr shay'un ba hannunka a cikin al'amarin nan shi aka zubar ma jini amma Allah ce kai shu da bakinka ba hannunka a cikin al'amarin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kunshi da farfatansa kai manzon Allah ba shi da farfata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ke kewaye da shi duk alkhairi ne annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani farfata ga annabi sallallahu alaihi wasallama komi na manzon Allah sallama cikakke ne kuma na Allah ne subhanahu wataala to amma kuma duk da haka ga kafirai sun zo suna sukansa to yana da kyau a takaice kuma a gurguje mu fahimci wai menene dalilin da ya sanya kafirai ke yawan sukan annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan sai mu nade da bayanin to mu wani mataki ya kamata mu dauka idan kaga cewa kana da abu makiyasin mu abin yawa ya kamata ka gane kiman abinka idan kana da abu kaga ana yawan kawo mu abin hari ya nuna mutane suna mishi hasada ya kamata ka rike yan kayanka da kyau daga ƙarshe sai mu nade da bayanan abin da ya wajaba kowane musulmi ya dauka ya aiwatar dangane da annabi bi abi huwa min salawatullahi wa salamu alayhi abu na farko jama'a musulmi cikin dalilin da ya sanya kafirai suke yawan sukan annabi sallallahu alaihi wa sallama tsabar hasada ce da bakin zuciya da bakin hali da kuma kaico da takaicin irin darajoji da fifiko da falaloli da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka wanda yake su ba su same shi ba kai ba ma su ba annabawansu salawatullahi wasalamu alaihim ajma'in ba su samu irin wannan fifikon na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba qur'ani yana faɗin cewa hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq sun ki imani ne sun taso manzan Allah a gaba sun sanya mishi ƙahon zuƙa kawai tsabar hassada ce min indi an fusihi daga sukatansu min ba'di ma tabayyana lahum alhaq bayan sun riga sun gane gaskiya sun gane fifikonsa sun gane darajojinsa da falalolinsa da ɗaukakansa tsabar hassada ce kawai ke cikin zukatansu mu kuma babu abin da za mu ce musu sai dai mu ce qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada da aka mahassada kun ci baya mahassada sai dai ku yi ku mutu da bakin cikin ku mutu bi ghaibikum manzon Allah da da'awarsa da al'ummansa sun riga sun gabata a wurin Allah da aka sai dai ku mutu da bakin ciki kafirai makiya Allah dalili na biyu cikin dalilan da ya sanya kafirai suka dora adawa mai tsanani daga dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin kalman tauhidi da mummune suka fartata manzon Allah zo da kalmatu la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah kalma ce wacce take tabbatar da tauhidi take kora dukkan shirka babu shirka a cikin rububiyya babu shirka a cikin uluhiyya babu shirka a cikin sunayen Allah da sifofinsa a daidai lokacin da yake su kuma ittafazu ahbaran wa rubbanan arbabin min dunillahi sun riki annabawansu da mutanen kirkin su sun rike su ababen bauta tare da Allah sai su bauta ma annabi Isa kamar yadda Qur'ani ya tabbata wani lokaci su bauta ma mala'iku wani lokaci su bauta ma rana da wata wani lokaci su bauta ma kuɗi wani lokaci su bauta ma mulki shi ko manzon Allah sai ya zo da la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah babu wanda zai tsara maka rayuwa sai Allah babu wanda za ka karɓan umarni na ƙololuwa daga gare shi da Allah subhanahu wataala ba shi da abokin tarayya wannan ya fusata kafirai suka ga in suka yadda da wannan to za a yi musu sakiyan da ba ruwa saboda su sun saba cin dukiyar mutane da haram to yanzu an zo an ce babu wanda zai ba da umarni sai Allah shi kuma inna Allah la ya'muru bil fasha Allah baya umarni da alfasha baya umarni da banna baya umarni da cin dukiyar mutane sai da gaskiya da haka sai suka ga dole su fito su yaki da wannan da'awa dole su fito su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da wannan sakon dalili na biyu a dalili na uku cikin dalilan da ya sanya kafirai suka dora adawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce kaddaran Allah subhanahu wataala Allah ya riga ya kaddara ya zartar cewa babu wani annabi da zai zo da da'awa ta gaskiya face sai kafirai sun dora adawa da shi Qur'ani ya tabbatar da wannan wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin Allah ce haka nan kowane annabi da ya zo da da'awa ta gaskiya mun sanya mishi ɗan adawa daga cikin mujrimai amma waka fa bi rabbika hadiyan wa nasira Allah ya isa ya zama mai shiryatarwa Allah ya isa mai taimako ga duk wanda ya riko da da'awa ta gaskiya a birbishin su akwai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wata ayina ta waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan haka nan mun sanya ma kowane annabi mun sanya mishi ɗan adawa shayatin al-insu wal jinni shaydanu ne daga cikin mutane shaydanu ne daga cikin aljannu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawl ghururan sashin suna mujunan su wahayi suna musanyan tunani yadda za su yaki da awan annabi sallallahu alaihi wasallam da duk annabawan da suka zo kafin shi zukhrufal qawl ghururan wato sun iya kyankyalta magana sun iya kawata ta domin su rudi mutane su kauda mutane da kan tafarki madaidaici sai Allah ya ce walau sha'a rabbuka ma fa'alu da Allah ya ga dama da Allah ya nufaci hakan ba zai faru ba to ma fa'aluhu da ba su iya yin hakan ba Allah ce fa zabhum ma yaftarun ka kyale su da irin kirkire kirkiren da suke yi ashe wannan yana nuna maka cewa kaddaran Allah ne subhanahu wataala kafire su adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalili na biyar cikin dalilan da ya sanya kafirai suka dora fada da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kasancewan addinin annabi sallallahu alaihi wasallam addini ne tutur addini ne na dindindin babu lokacin da za a ce addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya expire ya daina aiki sabanin annabawa na farko dai kowane annabi sai ya aike shi zuwa ga mutanensa sai kaji an ce maka wa ila madyana akhahum shu'aiba wa ila adin akhahum huda wa ila kaza akhahum kaza kowane annabi sai ya aike shi zuwa ga mutanensa ƴan tsirarun mutanensa amma annabi sallallahu alaihi sallama sai aka aiko shi zuwa ga duniya ga baki daya mutanen su da aljannun su wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira da haka da mutane da aljannu duk sun shiga cikin da'awan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to wannan ya sanya da'awan annabi sallallahu alaihi sallama kuma za ta dore daga nan har tashin alkiyama sabanin kowane annabi idan ya zo ya gama da'awarsa to in aka aiko wani annabin to wancan annabin nashi ta yi expire sai dai an yi gyare-gyare akwai yin ai gyare-gyare ai canje-canje a da'awan wancan annabin sai shi kuma wannan annabin so ya dora sai ya ci gaba kama annabin musa da ya zo lokacin da aka aiko annabi isa an caccanza waɗansu abubuwa cikin shari'o'in aka dora ma annabi isa shi kuma ya ci gaba da da'awarsa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama tun ranan nan da aka ce mishi ya ayyuhal muddathir um fa anzir aka fara saukar mishi da Qur'ani to da'awansa daga nan har tashin alkiyama ba za ta yanke ba to wannan ya sanya tun da dai da'awan ba za ta yanke ba kuma da'awan ta hada kowa da kowa to babu mamaki ashe ita ma da'awar ta ta samu yan adawa ta samu makiya da mahasada da masu yin mata bice da kulli saboda gwargwadon darajar ka gwargwadon yadda kake fuskantar makiya gwargwadon kiman ka gwargwadon yadda za a samu masu tattaunawa akan maganar ka yanzu idan da liman zai haurin bari yawan dan kuskure kaɗan to mutane dubu sai su ta suna tattaunawa ya nuna liman ya isa ke da wani wanda bai isa bane ba za a tattauna a kan to manzon Allah sallallahu ya isa a farko ya isa a ƙarshe ya isa a duniya ya isa a lahira da ka babu mamaki a samu makiya su karu makiya su yi masa yawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan zai yi a samu makiya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wane ne kuke tsammani ya kamata ya zama makiyin annabi a wannan zalina ne in dai ba kafirai da sauran kasashen turawa ba amma dai inna shani'aka huwal abtar duk wanda ya soki annabi sallallahu alaihi wasallama yayi adawa da shi Allah ce to shine mai yankakken albarka shine mai yankakken alkhairi shine ba shi da future ba shi da falala a duniya gobe kiyama ko ba zai samu wata daraja a gurin Allah ba idan zai samu wata daraja ita ce daraja a cikin wutan jahannama Allah madaukan sarki ya ƙara kai azaba ga masu adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na shida cikin dalilin da ya sanya kafirai suka ɗora faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewan sun ɗauki matakai sun sani cewa tsare-tsare mai kyau da musulunci ya zo da su musamman wanda ke da alaƙa da kyawun ɗabi'u da tunani akwai tunanin da musulunci bai daka yi shi ba akwai ɗabi'un da musulunci bai daka yi shi ba to idan fa suka yi haƙuri suka daure suka ci gaba da raka musulunci to suna ganin fa musulunci zai danne su domin suna tuna da tarihi tun shekara ta casa'in da uku bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci ya shiga ƙasan andalus tun shekara ta casa'in da uku shekara kusan dubu da ɗari uku da wani abu suka gabata musulunci ya shiga cikin yankin ƙasashen turawa kuma sun ga yadda musulunci ya gyarta tunani ya gyarta ɗabi'u ya gyara zamantakewa to a yanzu suna nan suna ta kirfa irin yadda aka yi mai iyayenmu da kakanninmu musulunci ya gyarta ɗabi'unsu suka zama mutanen kirki in muka yarda musulunci ya ci gaba da mamaye mu to zinace-zinace fa an kawo ƙarshen su kenan cin riba fa an kawo ƙarshen shi kenan cin dukiyar mutane bil batil an kawo ƙarshen shi kenan babakere da zubar da jini an kawo ƙarshen shi kenan fitsara da rashin kunya da tsaraici da matayen su ke yi an kawo ƙarshen shi kenan faɗin albarkacin baki da demokradiyya an kawo ƙarshen ta kenan sai suka ga to in suka sake fa musulunci ya samu sakewa to su tasu ta kare da haka sai su fito da dukkan abin da suke da shi na ƙarfi na dukiya na tunani na wayo sai su ci gaba da yakan addinin musulunci suna sokan annabi sallallahu alaihi wasallama suna nuna annabi sallallahu alaihi wasallama addinin shi ba addinin kirki bane addinin shi addinin banza ne akwai takura a ciki ɗan addinin masu son kai ne ɗan addinin masu kaza masu kaza masu kaza abin da suke kiran shi a turanci islamophobia a bata musulunci a kazanta musulunci waɗanda ba su karɓi musuluncin ba su ji suna kyamansa waɗanda suka karɓi musuluncin musuluncin ya bakanta a cikin zukatansu su rika ganin musulunci na takura su matasa su rika ganin musulunci ya zo da abubuwa masu takura an takura su ba za su yi aski ba sai wanda musulunci ya ce ba za su sanya tufafi ba sai wanda musulunci ya ce to wannan ya sanya dole kafirai su fito da makamansu su rika kai hari mai tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma al'ummarsa sai dai abin jin daɗin kullama auqadu narar al-harbi atfa'aha Allah yas'una fil ardi fasadan duk lokacin da suka rura wutan fitina sai Allah ya yayyafa mata ruwa sai Allah ya kashe ta suna nan suna ta fasadi a bayan ƙasa alhalin Allah subhanahu wataala baya kaunan masu fasadi da haka muna da tabbacin makiyan Allah ne da haka tunda ko makiyan Allah ne in mu muka daure muka zama na Allah to za mu yi galaba a kansu cikin matsaloli abu na kusan bakwai kenan wanda ya sanya kafirai suke adawa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kasancewan sun kasa tsaida bunƙasa da hauhawan da addinin musulunci ke yi yana mamaye ƙasashen duniya ana samun garuruwan musulmi ana bubbuɗe su mutane da dama suna zama al'umman musulmi kafin ka ji musulmi ɗaya a ce maka yayi rida ya bar addini sai ka ji kafirai dubu ɗari sun musulunta sun shigo addinin musulunci kaji an ce maka gari guda sun musulunta kaji an ce maka wane ya musulunta pastor iri kaza wanda a duniya ana jin shi kaji an ce ya musulunta reverend a ce ya musulunta fada fada a ce sun musulunta kai har akwai fafaroman da ya shaƙi yana shinshinan karɓar musulunci suka ji yana shinshinan karɓar musulunci nan da nan suka ce ya shaƙi fafaroma kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara masa ya karɓi musuluncin mun san wannan shekara kamar hudu biyar baya fafaroman da aka cire ya musulunta har ya je aikin hajji to irin wannan fa yana tsorata su yana tada musu da hankali da haka su kuma suna ganin dole su fito su fada da annabi sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa da da'awarsa da kuma addininsa saboda mene saboda ana musu ɗauki daidai abinda ake musu ma ya fi ɗauki daidai sai dai ɗauki gari gari ɗauki jihohi jihohi ga nan mutane da dama wannan ya sanya dole su fasata su nemi cewa sai sun ga bayan addinin musulunci shi yasa suke salwantar da dukiya mai yawa akan abata musulunci duk abin da zai shagaltar da musulmi daga alkur'ani daga hadisi daga karatuttuka na addini da yadda da shugabanninsu na addini ko ƙasar saudiya ne ko malamanku ne na gida duk abin da za su yi su ɓata muku waɗannan saboda idan aka ɓata maka malaminka a gida ka cire aminci da malaminka to yanzu baka da malami fa dole shaidan ya zo ya zama shine malaminka idan aka cire maka aminci da ƙasar saudiya suna da kurakuransu muna fatan allah ya gafarta musu ya sa su akan daidai amma aka cire musu aka cire maka aminci da su bayan suna kyakkyawan aƙida to yanzu baka da inda za ka samun kyakkyawan aƙida ba ka da wata maɓaɓɓaga ko marmaro da za ka samu nagartaccen aƙida da aka sai dai aka kawo maka aƙidu daga ƙasan iran ko kuma aƙidu daga ƙasan senegal da aka shi kenan ka koma ɗan bida'a daga nan kuma zai bayi zuwa ga kafirta wadda lau ta na kama kafaru fata kuno na sawa'a wannan ya sanya suke sarwantar da dukiya mai yawa saboda su ga bayan addinin musulunci sai dai abincin daɗin ƙur'ani na cewa innal ladina kafaru ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون suna ce da dukiyarsu mai yawa domin su dafu shi kaifin addinin musulunci su taɗiya da awansa amma Allah ce fa sayunfiquna su ciyar da dukiyar sun matakuna alaihim hasratan sai sun yi nadamin ciyar da dukiyar saboda suna ciyar da dukiyar kuma musuluncin na ƙara bunƙasa da dukiyar da suke ciyarwa sai kaga ana fada da musulunci sai wayan su kafirai su ce mu ko bari mu bincika musuluncin nan mu gano wai menene aikin shi ne aka sanya mishi kafan zuka suna bincika sai su gano ai musulunci yana da kyau addinin musulunci nagartacce ne sai su ga ba su da makawa sai sun yi addinin musulunci godiya ta tabbata ga Allah wannan na daga cikin dai dalilan da ya sanya kafirai suke fada da annabi sallallahu alaihi wasallama in ka hada da irin kyakkyawan tsarin da musulunci ya zo da shi a gurin at-tanzim wal idara a gurin administration inda ake tsara komi an tsara shi an daidaita shi a wurin iktisadi tattalin arziki babu ba cuta ba cutarwa ba cin riba ba cin dukiyar mutane da ƙarya abubuwa dai mabambanta ba a yadda da a sakin ma al'umma kowa ya ga ya abin da ya ga dama da dukiyarsa ba ba a yadda a bar al'umma cikin talauci ba ba a yadda abubuwa da tsare-tsare masu kyau da musulunci ya zo su akan babin tattalin arziki da sauran alaƙa na zamantakewa makwabtaka zama tsakankanin mata da miji zama tsakankanin malami da ɗalibi duk an yi tsari-tsari mai kyau to su kuma wannan ya ci karo da irin tsaronsu wanda ya gina akan zalunci akan ƙetare haddi akan san kai akan bangaranci da makamantan wannan to da aka dole su fito su fada da annabi sallallahu alaihi wa sallama da da'awansa jama'a mu dai sani kiyayya da gaba ba za ta gushe ba tsakankaninmu da kafirin duniya daina sukan annabinmu ba zai yiwu ba za su ci gaba da yi saboda kaɗan da waɗannan dalilan da waɗansu ma dalilan da ban faɗi ba to sai dai mu abin da ya waje ba a kanmu a matsayinmu na musulmi wanda muke jin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗin nan fa namu ne to abin da ya waje ba a kanmu shine fa mu tsananta riko da shiryansa sallallahu alaihi wa sallama cikin ababen da ke da alaƙa da zuciya da ababen da ke da alaka da gaɓaɓɓa karka ji wani ya zo yana bayani akan abi sunna kai kuma ka zo kana cewa wannan ya fi tsananin addini ba ma gebe miyau kenan jiya ka fito kana zanga-zanga kana wai kana son annabi amma an ce abi sunnan annabi kana cewa wani ya fi tsananin addini ashe kai ne farkon wanda ya fara bada naka dan hausa sun ce naka ke bada kai ashe da ka rike annabinka da kyau to da kila kafirai ba su yi maka wannan ba cikin ababe na ibada ka tsaya ka bi annabi sau da kafa abin da ka kasa kai istighfari a kai ka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin komi a zamantakewanka da iyali a zamantakewanka da makwabta ka kiyaye haƙoƙan masu haƙi kar ai mu'amala da kai ana Allah wani duk wanda ya mu'amala da annabi sau daya yana fatan ya ƙara na biyu yana fatan ya ƙara na uku yana fatan ya ƙara na hudu na biyar yana fatan ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam mu goye mu ya mu yanzu duk wanda ya mu'amala da ɗaya daga cikinmu to ba ka fatan gobe ku ƙara yin mu'amalar ne don ko dai wani ya cuce ka ko wani ya maka dungu ko wani ya maka rufa-rufa ko wani ya je ci amananka ko wani ya fallasa sirroranka ko wani ya maka zagon ƙasa ga yana haka mu'amala take ya mu ya mu shi yasa mun kuma muna zama zaman yan marina to kaga da mun rubo da sunna annabi sallallahu da mun huta daga wayannan fitintunan sannan duk abin da kake iya mallaka in dai akan ba annabi kariya ne ko da awarsa ko addininsa to kar ka kyashi me ilimi ya fito da ilimi me dukiya ya fito da dukiya me wayo ya fito da wayansa marubuci ya rubutu makaranci ya karanta me harshe ya bayani mu zo mu taru mu haɗa ƙarfe da ƙarfi mu tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ƙololuwa inda da'awarsa ba ta kai ba mu kai ta inda da'awar ta kai a gungunce mu kai ta miƙaƙƙiyanta ingantacciyanta mu kiranyi kafirai mu kiranyi mummune akan tsaya akan tafarki abin da yake wajibi akan mu kenan mu kuma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya mu kuma jayi mu yawaita salati gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman a daren juma'a da yinin juma'a kai babu musulmi da alfijir za ta keto rana ta fada a ce yau alfijir na ketowa bai salaci ga annabi akalla guda ɗaya zuwa guda goma ba yamma ta yi bai salatin annabi ɗaya zuwa goma ba ina soyayya sai dai soyayya ta fatan baki in dai don kuma irin wannan ta fatan bakin ce wanda babu hisabi a kanta kowa ma zai iya yin ta don haka dole mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam idan muka yi wannan da sauran haƙoƙa na annabi sallallahu alaihi wasallama muka ba da su to sai a ce lalle wannan mun zama musulmin kirki mun ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ana jin cewa idan ma da jihadi akan kara annabi zai taso za mu iya ba da jinin amma in dai ba mu yi wannan ba to muna nan dai kawai sai dai Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya mun tsawaita khutba yau kasancewan dandalin a tsawaita hudu ne kara manzan Allah sassala ya fi karfin mu bashi lokaci minti 20 ko minti 30 da haka dole kuma kai ma masoyin annabi kai ma ka hakuri da minti 15 inda aka kara idan dai kara annabin yana maka daɗi kai ma dole ne kuma ka bada wannan dama waɗanda kuma suke taɓon mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ƙasan faransa a yau ya Allah ka jarabce su da cutan corona ya Allah ka ɗauke koronan Najeriya ka mai da ita ƙasan Faransa ka ɗauke koronan ƙasashen musulmi ka mai da ita ƙasan Faransa ya Allah ka tona musu asiri Allah ka haɗa su faɗa ya su ya su ya Allah ka haɗa faɗa mai tsanani tsakankanin dattawan ƙasan Faransa da matasanta ya Allah ka kawo rabuwa tsakankanin matayen da mazajen ya Allah ka haɗa su yaƙi ya su ya su ya Allah ka zubar da jininsu ka zubar da jinanansu da hannayensu ya Allah ka karya tattalin arzikinsu ya Allah ƙere-ƙerensu da suke takama da ita ya Allah ka karya su ya Allah ka tona musu asiri ya Allah ka sanya ƙasashen duniya su tsane su da duk wani wanda ya fito na fito da manzon Allah Allah subhanahu wataala ka jefa kaskancin duniya a gare shi ka jefa kaskancin lahira a gare shi mu kuma al'ummar musulmi Allah ka tabbatar da daga mu akan gaskiya Allah ka azurta mu bin annabi sallallahu alaihi wasallama a sarari da koyi Allah ka tabbatar da daga mu ka raya da mu akan sunnansa a ranar tashin alkiyama ka tare mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk